أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يو أشرين دا ترى قوتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو دايا دا دغي هدود أربعين دا أكو كما يو بقي قوتن قوما ميلادية دمو بيو دا 21 a wannan majalisi namu na wata-wata da muke karatun wannan littafi na taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an asalin littafin al-imam abubakar ibn al-husayn al-ajuri alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba wannan zai zama majalisunmu na goma insha Allah a inda a majalisi na tara mun yi batu akan ƙarishin siffofi na mutumin da yake karatun alƙur'aninsa don Allah ya haddashi don Allah kuma yana bin tsarin alƙur'ani mai girma a haddatasa ko kuma mutumin da ke karatun alƙur'ani don Allah ko da ba haddacewa yi ba to mun ji waɗannan siffofi bayan an lissafa mana su sannan kuma sai aka dunkule mana su to yau za mu tashi tawti'atun lil babil khamis tawti'atun gabatarwa lil babil khamis gababi na shida wannan can babi na hudu kenan bayanan da aka yi duk sun kunsu ne a cikin babi na hudu to wannan kuma zai zama babi na biyar to amma kafin a shiga kai tsaye cikin babin akwai shimfiɗa shine tawti'a tawti'a ai muqaddima ko tamhidun gabatarwa shimfida ko gabatarwa a game da babi na biyar da za a shiga insha Allah ta'ala an iyas ibn amir anna ali ibn abi talib qala lahu daga tabi'i iyas ibn amir rahmatullahi alayhi yace sagiduna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace mishi إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف سيدنا علي رضي الله عنه يتيم الماجر سإياس بن عامر إن بقيت إنك إن بقيت لليكي إذن كا ونزو كرايو رايو كتيمك أو فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف to waɗanda za a zama ana koyan alƙur'ani a wajensu za su zama mutum kala uku fasayi ƙura'ul ƙura'anu ala talasati asnafin za a samu mutane kala uku ko kashe uku ko nau'i uku su ne za a riƙa koyan alƙur'ani a wajensu nan sayidina ali radiyallahu anhu yana faɗa ma almajirinsa iyasu bin amir abin da zai fuskanta na yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya makaranta alƙur'ani su kasi gida uku wannan ya kama da abin da sai na Ali radiyallahu anhu ya ji daga annabi sallallahu Alaihi wasallam domin shi a kan kansa ba shi da ikon da zai faɗi wannan magana magana ce da ta shafi gaibu ba da labarin abin da zai zo nan gaba to shi ne yake cewa sinfin lillahi ta'ala za a samu nau'in da za su karantar da alkur'ani don Allah za a samu sinfin lillahi ta'ala za a samu nau'in mutanen da za su karantar da alkur'ani don Allah suna karantar da mutane don Allah ba suna yi bane don neman duniya ko don ɗaukaka ko don ayabe su ko dan a ce suna da almajirai ko dan wani ya danganta kanshi zuwa gare su ya ce shi almajirinsu ne a dan Allah suke yi abinda Allah ya tanada wanda aka faɗa mana a baya na lada game da mutumin da ya karantar da alkur'ani shi suke son su samu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu na biyu wa sinfin lidduniya akwai nau'i na biyu na jama'a na makaranta alkur'ani su kuma za su karantar da alkur'ani ne don duniya kawai abinda za a ba su na duniya shi suke kalla kawai ba maganar Allah a cikin zuciyarsu tunaninsu kawai duniya me za su samu wa sinfin lil jadal akwai nau'i na uku su kuma za su karantar da alkur'ani kawai don jayayya sun yi karatun ne don musu kawai suna da bambanci da waɗancan lidduniya ana iya samun mutumin da yake karatun ƙur'ani yake karantarwa don duniya shi bai jayayya da kowa amma dai tunaninsa shine mai zai samu a wannan karantarwar da yake ko karatun da yake na alƙur'ani ba ruwan shi shi ko wannan yayi ne don ya jayayya da malamai kawai ya nuna cewa shi masani ne ya nuna cewa shi ya san alkur'ani to shi ne nau'i na uku na farko don Allah na biyu don duniya na uku kuma don jayayya haka sai na Ali radiyallahu anhu ya kasa su kamar yadda muka faɗi wannan ba zai zama ijtihadi na sayyidina Ali ba zai iya zama ne sayyidina Ali ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani dalili daga cikin dalilai suka sa shi ko ya sa shi bai ce annabi sama ya faɗa masa ba kawai sai ya faɗi maganar kamar shi ne daga gare shi faman talaba bihi adraka duk abinda mutum ya nemi alkur'ani dan shi to adraka zai sama wanda ya yi dan Allah zai samu Allah wanda kuma ya dan duniya to zai samu duniya wanda kuma ya dan jayayya shikenan sai ya je ta jayayya shi sadaka man talaba bihi adraka duk wanda ya nemi wani abu daga cikin waɗannan to adraka zai sama wanda ya nema dan Allah zai samu Allah zai ga sakamakonsa wanda kuma ya nema dan duniya shi ma zai samu duniyar Allah zai bashi shi kuma wanda ya nema dan ya jayayya to shikenan zai ta jayayya karshe jayayya ba ba abin da za ta ja masa sai halaka to shine sai malam al-ajuri yace qad zakartu akhlaq as-sinf alladhina qara'u al-qur'ana yuriduna Allah azza wa jalla bi qira'atihi na fadi a baya akhlaq as-sinf alladhina qara'u al-qur'ana nau'in mutanen da suka karanta alkur'ani yuriduna Allah azza wa jal suna nufin Allah madaukakin sarki da karatu bi qira'atin da karatun su sune wanda aka yi mana bayanin su a babi na hudu sufofin su suna yin tawadu'u suna khushu'i idan sun karanta alkur'ani ba burin su shine a ce sun haddace kawai ba a'a me suka yi aiki da shi me suka sani a cikin sa na hukunce hukunce me ya ƙara musu na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da sauran duka waɗannan siffofin in ba ku manta ba an ambata mana su a wancan babi na hudu to an gama batu kansu wa ana azkuru sinfain alladain yuridan bi qira'atihim ad-dunya wal jadala yanzu kuma waɗanda zamu ambata zan ambaci as-sinfaini nau'ukan guda biyu alladain waɗanda yuridani bi qira'atihim ad-dunya wal jadala walanda suke nufi da karatunsu duniya da kuma jayayya yanzu su suka rage dama ya riga ya faɗi siffofin waɗanda suke yin karatun alkur'ani dan Allah suka koya dan Allah kuma suna tsaye suna karantar da shi dan Allah to yanzu waɗanda ya rage zai yi batu a kansu su ne nau'uka guda biyu nau'i na farko nau'in waɗanda suke koyan alƙur'ani suka yi karatun alƙur'ani suke karantar da shi don duniya nau'i na biyu kuma cikon nau'uka guda uku da sai na ali ya ambata mana su kuma su ne waɗanda suke karatun alƙur'ani don jayayya da musu wa asifu akhlaqahum kuma zan siffanta ɗabi'unsu hatta ya arifa hamanin taƙallaha azza wa jalla fa yahdharaha insha Allah har ya zama mutumin da ya zama yana da takawa ya san su ya gane su fa yahdharaha sai ya guje ma waɗannan miyagun ɗabi'un miyagun al'adu miyagun halaye insha Allah in Allah ya so yanzu su ne wanda malam zai ambata mana za mu ji siffofin mutanen da suke karatun alkur'ani ba don Allah ba don duniya da siffofin mutanen da suke karatun alkur'ani ba don Allah ba don jayayya to wannan shimfiɗa kenan a game da babin da za a shiga babin da za a shiga kenan albabul khamisu babi na biyar akhlaqu man qara alqur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla akhlaqu ɗabi'un man ƙara alƙur'ana wanda ya san alƙur'ani kuma yake karantar da shi amma la yuridu bihi Allah azza wa jal baya nufin Allah madaukakin sarki mabuwayi da daukaka da karatunsa su ne siffofin da za a ambata mana wanda shine aka ce ya kunshi nau'ukan mutane guda biyu nau'in farko alladhi yuridu bi qira'atihi ad-dunya nau'i na biyu alladhi yuridu bi qira'atihi al-jadal to su ne waɗannan sai mala ya ce fa amma man ƙara alƙur'ana duniya amma wanda ya karatun alƙur'ani ya koye shi lidduniya don duniya wali abna'id duniya kuma ya yi karatun nasa ne don 'yan duniya fa inna min akhlaqihi to gashi nan daga cikin ɗabi'unsa malam fa faɗa mana wasu daga ciki zai fa inna min akhlaqihi lallai daga cikin ɗabi'un mutumin da yake karatun alƙur'ani kuma za a gane shi don duniya yake karatun alƙur'aninsa don kuma 'yan duniya ya ce mana don duniya tunanin shi ya same ta sannan don duniya ana samun duniya ne a hannun 'yan duniya imana 'yan duniya duniya tana hannunsu al'awwalu ɗabi'a ta farko ko hali na farko na mutumin da yake karatun alƙur'ani ba don Allah ba sai don duniya an ya kuna hafizan lihurufin ƙur'an ya haddace harfin alƙur'ani kalmominsa zai in zai yi karatu ya ralle kawai harfan ya haddace harfa shi yasa daga cikin addu'ar da magabata suke yi suna cewa Allahumma la taj'alna mimman yahfazu hurufahu wa yudayyi'u hududahu ya Allah kakka sa mu cikin waɗanda kawai zalla hadda harfa suka yi amma kuma suna tozarta iyakoki da dokoki da ka'idoji da shari'o'i na alkur'ani mai tsarki to sifarsu ta farko an yakuna hafizan li hurufil qur'an za a samu mai irin wannan ɗabi'ar ya haddace harfan alƙur'ani kowane harafi zai faɗi sai ya faɗe shi ya san sifatul huruf duka ya san makharijul hurufi duka waɗanda a cikin sifat ɗinsu akwai ƙalƙala to sai ya yi ƙalƙala waɗanda ma hurufus safir ne in ya tashi zai yi sai ya waɗanda suka zama hurufus takirar ne ma ko takirir in ya tashi zai yi su wanda sifa ce da ba a santa imana sifatu takrir a cikin sifatul huruf sifa ce ta lamun da ra'u fil lami war ra'i wa bi takririn ju'il in ji ibn al-jazar to amma kuma sifa ce da ba a santa mutum ba zai faɗi lamun ba sai ya ce amma shi saboda tsabagen haddace harfa alqur'ani in yazo sai yayi irin wannan lugudan haka ra'u ita ma tana ɗaya daga cikin harfofin takrir in ya tashi ba a son wannan sifar ta takriri amma in ya tashi sai ya rera sai ya yi rawa da harshensa wannan sifar ta takriri ta fito saboda tsabagen hibzul huruf amma mudayyi'an li hududihi amma kuma duk iyakoki da ka'idoji da dokokin alqur'ani to ya tozarta su baya tsare su ya haddace harfa amma ya tozarta ka'idoji da dokoki da alkur'anin ya faɗa ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ayan nan ta ba da umarni guda uku manya-manya na zamantakewa ta hana min wasu ɗabi'u guda uku waɗanda suna ɗaya daga cikin ɗabi'un da suke rusa zamantakewa ya ayyuhan ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum an hana yin sukhriya an hana izgilanci a tsakanin juna ya tsaye da harfan ya tsaye da harfan dake cikin wannan ayar amma kuma me yaskharu yaskharu min ghairihi amma yana ma dan uwansa izgili sannan Allah ce wala talmizu anfusakum hakku rika yin lamzu kuna yin zunde na gulma amma kuma yana yi wala tanabazu bil alqab sannan kakku rika jefa ma junan ku laqabba munana laqabba munana to ya haddace wannan ayar da harfanta da komai in zai karanta ta zai iya karanta ta ma bil qira'ati sab'i da qira'o'i guda bakwan nan duka inda akwai furushul huruf inda akwai bambanci tsakanin waccan qira'ar da waccan ko waccan riwayar da waccan riwayar sai yayi amma kuma duk abin da ayar nan ta ce a daina yin shi bai daina ba mudayyi'an li hududihi ce to wannan hali na farko ce duk mutumin da ya kasance ya haddace alkur'ani ko Allah ya bashi wani bangare na alkur'ani ya kiyaye harfan amma yana tozarta dokokin alkur'ani da ka'idojinsa to wannan alama ce ta cewa duniya yake nufi da karatun qur'aninsa atsani na biyu an yakuna muta'azziman fi nafsihi za a ganshi mutum ne mai jiji da kai yana daukan kansa wani babba mutakabbiran ala ghairihi yana ma waninsa girman kai so daga shi ba isa a masa gyara ba ba a mishi gyara hatta a qur'anin da zai kuskure a mishi gyara to haka zai takwafa yi takwafa yana jin haushi in yana da ikon da zai yi magana ma to sai yi magana ya za a shine za a ci gyaran shi shine za a ci gyaran shi muta'azziman li nafsihi kenan amma kuma me mutakabbiran ala ghairihi yana girmama kansa yana dauka shi babba ne ya isa amma kuma yana girman kai ga wasu yana jin ya isa amma kowa bai isa ba sifa ta uku ko hali na uku na mutumin da ya karatun alkur'ani ba dan Allah ba dan duniya at-salisu na uku qad ittakhadha alqur'ana bidaa'atan ya dauki alqur'ani a matsayin kayan shago kayan haja kayan saidawa ya ta'akkalu bihi alaghniya yana amfani da alqur'ani domin ya ci kudin mawadata hmm shine abin da ake ci mishi alaqlu biddi ci da addini ci da addini shi da addini ya mai da alkur'ani ya zama sanadiyar cinsa wasu ma yanzu abinda ake yi har addu'a ake zuwa ofis-ofis ana nema mutum ya je ya gabatar da kanshi ya ce shi alaran mawa ne ne so da aka ga fom a cika mutum ya faɗi buƙatarsa shi kuma zai faɗa ma Allah a yi ciniki ya faɗi cewa bayan cinikinsa kuma za a yanka shanu guda kaza ko za a yanka raguna guda kaza ko za a yanka kaji guda kaza shi ce daga nan a biya shi kudinsa ya dawo kun ga wannan disufarsa ce shi ne muta'akkilan ya ta'akkalu bihi al'agniya a nan wasu sukan yi rikici suka rikici mutum ya karantar da alkur'ani a biya shi ba laifi ba ne duk da cewa matsala ce ta saɓani akwai malaman da suke ganin kwata-kwata bai halasta mutum ya bada ya karantar da alkur'ani a biya shi ba to amma fatawarsu tana da kuskure kuma akwai tsanani a cikinta domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya fi cancanta ku ci daga haƙƙinsa in kun karantar da shi shine kitabullah shine alqur'ani to me bambancin shi da wannan shi ma wancan din malamai sun yi tafsili sun rarraba bayani suka ce da mutum zai tsinci kansa kamar misali zaki tsinci kanki a unguwarku ba wadda ta iya karatun alqur'ani sai ki matan unguwa suna da bukata a karantar da su alkur'ani yaran unguwa suna bukata a karantar da su alkur'ani sannan ba wacce za ta iya karantar da su ba wanda zai iya karantar da su to a nan malamai suka ce wajibi ne ki karantar da su kuma ba tare da sun biya ki ko sisi ba a ina yake halasta mutum ya ce a biya shi wajen karantar da alkur'ani suka ce shi ne lokacin da ya zama akwai yalwa akwai yalwa ta makaranta alkur'anin kamar wannan zamanin da muke ciki kamar irin waɗannan garuruwan namu sai wani sai wasu su zo su ce suna son ki karantar da su alkur'ani ke kuma kin iya to a nan ya halasta ki yanka musu kuɗi ki ce duk wata ko duk sati za su biya ki kaza ko za su ba ki kaza wannan ba laifi ba ne ko kuma na uku sai su zo su ce suna son sun ɗauke karantar da alkur'ani sai ki ce musu to ni ina da sana'ata da nake yi ina da sana'ata da nake yi amma in kun ce zan karantar da ku alkur'ani kun shiga lokaci na sana'ata za ta samu tawaya so da ka nawa za ku rikafa to nan ma ya halasta mutum ya karbi lada ko la'ada idan an ya karantar da alkur'ani kun ga wuri bi ke ba mun gane wuri na farko akwai yalwan malama aka nemi mutum ya karantar da alkur'ani tunan ya halasta a biya shi wuri na biyu za a shagaltar da mutum a hana shi neman abin da zai rufa ma kanshi asiri a rayuwarsa kila ma akwai wasu a ƙarƙashinsa waɗanda yake kula da su rayuwarsu ta ta'allaka ne da samunsa to a nan ma ya halasta ya ce a biya shi mun gane to bambancin wannan halin da kuma wannan da ake mana magana a kai cewa ya ta'akkalu bihi al'agniya shine mutumin da zai zama kawai ya mai da alƙur'ani ya zama masa kawai abin duniyanci daga ciki akwai yin waɗannan abubuwan da ake na musabaka ita musabaka asalinta halas ce musamman musabakan yara yara wanda ba su girma ba yaran da ake son a haɓaka karatunsu na farko kenan a sa musu son karatun alkur'ani a cin zuciyarsu to waɗannan babu laifi a yi musabaka domin manufar yin musabaka ta tabbata a gare su al'imam ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-furusiyya ya ce babu laifi a yi musabaka alkur'ani idan ya halatta a yi musabaka ta dawakai in ya halatta ai musabaka ta koyan yaki to ya halatta kuma ai musabaka ta ilimi sannan a gaba gaba wannan musabakar ta ilimi ilimin alkur'ani domin shine asali duk wani ilimi yana bin ilimin alkur'ani mun gane ai to to ya halasta ai amma musabaka ta manyan mutane mutum ya zama katoto ya haddace alkur'ani wannan musabaka ta su bata da amfani na yarinya ku kama ta mana mun gane yara kai mutane manya-manya su zo ya ana musabaka wance ya haddace alkur'ani wance ya haddace alkur'ani su zo suna yi zai yi wuya su yi abin da ba da su yi don Allah ba magana don Allah a ciki kowa tunanin shi shine a bashi kujera kujera haji ko a bashi mota kaga wannan akwai damuwa a ciki Allah shi kyauta arabi' sifa ta hudu ko hali na hudu na mutumin da yake karatun alqur'ani ba dan Allah ba dan duniya yake yi yu'azzimu abna ad-dunya za a ganshi kullun in yan duniya ya gani sai ya girmama su ya girmama masu mukami ya girmama sarakuna duk wannan abna ad-dunya ne amma wayu haqqirul fuqaraa amma idan talakawa ne sai ya walakanta su wannan alama ce ta mutum ba dan Allah yake karantarwa yake karatun Qur'anin sa ba duniya yake nema kun ga bambancin magabata kenan da waɗannan babban malami al-Ata ibn Abi Rabah alimu Makka al-Imam az-Zahabi yana bada labarin sai ya ce bai a tarihi bai san wani mutum da ya kai shi muni ba muni na halitta al'imamu zahabi ya ce bai taba ganin kaman al'imamu a tsa'u ba alimu makka amma kuma malami ne bi ma'anar kalima yana ba da fatawa a gaban manya-manyan sahabbai sahabbai da yawa suna zaune a gaban shi yana bada fatawa a gabansu kuma su tabbatar da abin da ya yi to wata rana sarkin musulmi abdulmalik ibn marwan ya zo hajji da ya zo hajji ya zo da 'ya'yansa da sauran fadawansa suka je suka zauna a majalisin aba a masallacin harami na makka Ata'u yana karantarwa a jikin Ka'aba yana karantarwa Sarkin Musulmi Abdul Malik ibn Marwan yace yana da tambaya Ata'u yace har sai mun gama karatu sai da aka gama karatu tas sannan sai waigo wajen Abdul Malik ibn Marwan yace masa illa bai me tambayar ka sannan ya tambayarsa ya ba shi amsa da suka koma masauki abdulmalik ibn marwan ya ce ma 'ya'yansa wallahi Allah sai ya tsine muku albarka in ba ku yi ilimi ba ban taba kaskanta wajen a gaban wani mutum makaskanci ba kaman wannan mutum to kun ga afa'u baya bambanta baya fifita 'yan duniya waɗanda duniya ke hannunsu da talakawa a'a tunaninsa Allah to haka ake bukata kuma malami ya zama kada malami ya kasance tunaninsa shine in duniya ya girmama su su ko mutanen da suka kasance talakawa ya walakanta su wannan wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin farko da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabawa duka gabaki daya sifa ta biyar alhamis sifa ta biyar in allama alghaniya rafaqa bihi tama'an fi duniya in allama alghaniya idan aka ce zai karantar da mawadaci rafaqa bihi sai ya sassauta masa mu'amala saboda yana tunanin tama'an fi duniya saboda yana kwadayin abin da zai samu a wajensa na duniya ko ƴaƴan masu kuɗi yanzu duk mafiyancin masu alarammomin ma'ai suna da wannan matsalolin su ji da kyau su ji da kyau wannan saƙo ne nake badawa da yawa haka suke ‘ya'yan masu kuɗi sai a riƙa ji da su amma wa in allama alfaƙira zajarahu wa annafahu amma idan zai karantar da talakawa talaka to zajarahu sai ya rika daka masa tsawa wa annafahu kuma ya rika kyararsa yana masa mu'amala mai kaushi baya tausasa masa mu'amala li'annahu la dunya lahu yatma'u fiha domin bai da duniyar da zai kwadayinta don Allah ku duba malam al'ajuri rahmatullahi alai kaman yana rayuwa a wannan zamanin namu idan aka kawo ƴaƴan masu kuɗi sai a rika ji da su ana ji da su ana ji da su ba a san a ga kuda ya hau kansu amma idan yayan talakawa ne shi kenan kuma ko da yayan talakawan nan sun fi basira ko da sun fi basira sun fi da'a sun fi komai a'a idan an sami ƴaƴan masu dukiya amma masu son karatu masu kankantar da kai to babu laifi a nuna musu mu'amala mai kyau fiye da dan talaka wanda shi kuma bai jin magana kun ga wannan abin da aka kalla shine hali a musulunci babu laifi a fifita mutum a so shi a yi masa mu'amala mai kyau sakamakon halinsa na gari amma ba a yin mu'amala da mutum saboda matsayin da yake da shi na duniya ko kuma abin da yake da shi na duniya na samu a tozarta kuma wanda ba shi da shi a Allah ya hana manzala su sama yin haka a basa wata walla na nan an ja'ahu al'a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى نغد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكي ألا يبام الأبار يتي عبس وتولى عبس يا مرتك فسكى وتولى يا جو يبايا دمي أن جاءه الأعمى dan makaho ya zo masa abdullahi ibn ummi maktum ya zo wajen manzo Allah sallama manzo sama ya shagalta da shugabanni na na shawa yana tsammanin in suka musulunta su sanadiyan musulunta su musulunci zai daukaka to sai ga abdullahi ibn ummi maktum shi kuma ya shigo yace allimni mimma allamaka Allah shi ka karantar da ni daga cikin abin da Allah ya karantar da kai manzo sama ya juya baya ya sake cewa allimni mimma allamaka Allah ka karantar da ni cikin abin da Allah ya karantar da kai annabi sama ya sake juya mushi baya haka aka yi har aka saukar da abasa wata walla an ja'ahu al'ama Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama fada ku duba matsayin manzon sama a wajen Allah amma Allah bai kyale shi ba to ina ga wanda zai zo shi kuma duniya kawai yake kalla manufar manzon sama ba duniya bace shi manufarsa ta su musulunci ya ɗaukaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani buri da ya wuce musulunci ya ɗaukaka to shi ne wannan idan zai karantar da masu kuɗi ko 'ya'yansu sai ya rika musu mu'amala mai laushi mu'amala mai taushi mu'amala mai kyau yana tattausa musu mu'amala in zai faɗa musu magana ba zai faɗa musu magana da za ta so sa musu rai ba amma talakawa da 'ya'yansu su kuma idan zai karantar da su sai ya rika tsawata musu yana daka musu tsawa yana musu mu'amala mai kaushi ba su ganin tausayi a tare da shi kun ga ba daidai ba ne السادس حالي نشدا يستخدم به الفقراء ويتيه على الأغنياء هو أجوية يستخدم فيه به الفقراء ينا ميد تلكاوات زمن مسا ما سهدما يتقاتي مسا دان أبن دسكي دشي دان أبن دسكي دشي يتقاتي مسا sannan waya tihu alal aghniya sannan ya rika takama ga masu dukiya a'a kowa ya zama ɗaya a wajenka duk wanda yazo zai yi karatu a wajenka to ka dauke shi a matsayin abu ɗaya ne mu'amalar da za ka yi ma wancan kai ma wancan mai kyau domin babu wanda zuciyar shi ba ta son a masa mu'amala mai kyau babu kuma wanda zuciyar shi ba ta kin a munana masa mu'amala haka Allah ya halice mu kuma duk wanda aka masa mu'amala mai kyau to bai mantawa haka duk wanda aka masa mu'amala mummuna shi ma baya mantawa baya mantawa to sai a ganshi yastakhdimu bihi aibil qur'an kenan yana amfani da alqur'anin sa yana tace yana yana yana yana amfani da alqur'anin da ya saba yana tatile ya kwashe ma talakawa abin da yake tare da su su ko masu dukiya ya rika musu takama ko ya rika kwaikwayensu irin kayan da suke sawa shi ma ya ce irinsu zai rika sawa to duk waɗannan miyagun siffofi ne da wanda idan ya kasance manufarsa ba Allah ba a karatun alƙur'aninsa za su bayyana a gare shi kuma za a gan shi tare da su Allah ka tsare mu as-sabi'u hali na bakwai in kana hasana sauti idan Allah ya bashi murya mai kyau ahabba an yaqra lil muluk sai yaso a ce sarakuna zai rika makaratu wallahi wannan wa ana ala zalika min shahidin ina baku wannan labarin ta faru da ni shekarun baya na yi aiki a zamfara farko-farkon mulkin demokuraɗiyya da aka yi gwamnan da ya zo na farko a zamfara to an yi lokacin da gwamnan yana da tsari na duk shekara akan zaɓi mutanen da alarammomi da za su zo su rika jan karatu su rika ma mutane ta hajjuki to wallahi haka mutum za ka ga ana gogoriyo mutum a kai shi gidan gwamnati ƙarar babu kunya ba tsoron Allah wannan na san ana ɗauka kuma Allah kaɗai san inda maganar nan za ta ji ina faɗinta a matsayin abin da yake tabbas sannan a wannan lokacin duk masarauta masarautar abin nan masarauta ƙwara ɗaya to za a kai akwai masallatai guda biyu akwai masallatan izala akwai masallatan ɗariƙa ko kuma masallatan fada to da yawan alarammomi sun fi son a kai su fada idan aka ce za a kai mutum makar masallacin yin izala ba kudi a can alhali fa in aka gama wannan tahajjud din gwamnati za ta biya mutum kudin sa dama akwai kudin wata wata da ake biya domin ma'aikata aka ɗibu alaran mumin sannan na biyu idan aka gama tahajjud din nan azumi ya zo ƙarshe to akwai kyaututtuka da gwamnati take na musamman za ta ba da kuɗi za ta ba da shinkafa za ta ba da gero sannan za ta ba da nama namansa to wannan bai ishi mutum ba to amma can inda duniyar take ko fada wani babban sarki ko fada wani babban hakimi ko fada gwamnati ma gabaki ɗaya to nan kuma su kuma Allah kaɗai ya san nasu abin da za a yi ha ƙarami da ha babba za a yi wajen badawa kun ga wannan bala'i kuma ni a cikin abin da na fahimta duk a cikin fannonin ilimin addini tsakanina da Allah ni ban ga waɗanda aka jarrabe su da irin waɗannan fitinin kamar makaranta alkur'ani kuma gashi ma lalajuri yana tabbatar mana da wannan a zamaninsa ƙarni na hudu to wannan ka shede ne shi yasa wannan littafin na Imam al-Ajuri tsumagiyar kan hanya ce taɗe yaro taɗe babba so daga duk wanda ya sani ko duk wanda ta san akwai wata ɗabi'a irin wannan mummuna a cikin zuciyarta ko muka sani ko na sani to fa ya wajaba daga yin wannan karatun mutum ya san yadda zai yi ya yaƙi kansa ya yaƙi wannan mummunar ɗabi'ar daga zuciyarsa ya fitar da ita in yana son alƙur'ani ya cece shi idan yana son waɗancan falalolin da darajojin da aka ambata mana a baya su tabbata a gare shi to wallahi tallahi sai mutum ya zama baya tare da waɗannan miyagun ɗabi'u ina jin mun gane ai to idan yana da murya mai daɗi yanzu a ƙasashen laraba haka ake yi su yanzu ta kai ma matsayin da in mutuwa aka yi to za a gaito alarammomi a kama hall a kama hall suna da ƙa'atul munasabat suna da halls da ake yin abubuwa na biki da abubuwan mutuwa so daga idan mutum ya mutu haka za a gayyato alarmomi su ta karatu wani daga cikin ɗalibai yake ban labari ya ce idan aka je aka gayyato alarma yana karatun alkur'ani idan ya ga ana tamanni ana mai nani ana ba da kuɗi to sai ta jawo ayoyin rahama ta jawo ayoyin rahama innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abadan la yabghuna anha hiwala innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu mudda ta jawo ayoyin rahama da kaiwa aljanna idan ya ga ba amanni ha ba mala ai kawai sai ya jawo ayoyin azaba فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون والله kun ga ina karatun alkur'ani yani to kuma larabawa ne su ai suna fahimta abin da ake karantawa to da an ji ya fara jawo ayoyin azaban nan to shi kenan ashe shi ne yake cin azabar daga nan sai a sanyaya mai wa yusalli bihim kun ji ko sai ya zaba ya zama limamin sarakuna tama'an fi duniyahum saboda kwadayin duniyarsu akai shi fada ya zama liman a can wa in sa'alahu al-fuqara'u as-salata bihim idan ko talaka suka ce Allah rammawa ne da Allah ka zo masallacin mu kamar na tahajjud masallacin ma ko sifika babu faqula dhalika alayhi sai wannan ya masa nauyi to nan ba ma ba masu karatun Qur'ani kai ake magana zalla alarammomi ba har da abin da ya shafi tafsiri ai tafsiri shine gaya a sanin al-Qur'ani alaramma kanin mafassarin alkur'ani alaramman da bai san tafsiri ba ba za a hada shi da mutumin da ya iya tafsirin alkur'ani ba to shi ma tafsiri a wannan zamanin namu haka ake masa yanzu ba ba za mu shiga watan rabiul awwal ba to tun daga wannan watan wasu za su fara bukin a wasu manya-manyan birane inda idan an gama tafsiri za a jika mutum a yi masa sha tara ta arziki kamar yadda ake cewa to tun a wannan watan mutum zai je ya bukin ya kama kafa da waɗanda suke tura mutane tafsirai rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumadal ula jumadal akhira rajab sannan sha'ban wata shida tsakanin mu da karatu da da da da ramadan to tun a wannan lokacin mutum zai je ya kama kafa don Allah a kai shi masallaci kaza a kai shi unguwa kaza a birni kaza saboda wannan masallacin akwai badawa na alherin wannan bala'i baya sanye matalakawa sallah liqillati dunya fi aidihim saboda karancin duniya a hannunsu ba su da duniya a hannunsu ba su da abin da za su bashi saboda haka in aka ce ya zo ya ja talakawa sallah ko ya musu tafsiri fa kula zalika alai sai masa nauyi ba zai iya yi ba ba zai ji ba sai ji baya jin daɗi baya son a ce haka kun ga waɗannan musibu ne asamin na takwas yabkharu ala nasi bil qur'an zai rika ma mutane alfahari da alqur'ani akwai makarancin alkur'ani da na san shi a nan garin namu na Zariya ya taɓa faɗi ya ce duk ba mahaddacin alkur'ani a Zariya sai shi kuma a nan garin ya hadda kuma mu mun san lokacin da yake hadda hadda ta shi ma akwai kushen maka kanta to akwai su suna nan ire-iren su karatu ne nake karanta a littafi shi yasa diyo ake tsumangiyan kan hanya ce yafkharu ala an-nasi bil qur'an zai rika wa mutane alfahari da alkur'ani shi shi ya isa yanzu don Allah haffa sa hula alaramomi akwai alaramomi wai suna da yadda suke sa hula irin yadda ku mata kuke cogal dan kwali to su ma haka suke cogalo hula kai mutum ya kawo hula nan kawai dan duniya mutum yana kallon shi qur'ani ya dama shi ya hagu cogala hula wai wai wai wai wai wai wai sittin kenan haka na ji an ce wai sunanta wai wai sittin to wanda kuma ya haddace yake tafsiri shi kuma mai saba'in ko mai tamanin wallahi ba daidai ba ne idan kika ga ɗanki ya fara irin waɗannan ɗabi'un maza maza ki hana shi makarancin alkur'ani ya zama ba wani abin da zaka dauka a tare da shi in ya wuce kira'a in da ya wuce wannan zakin muryar to ba kuma wani abin da za a sai da shi da shi ba wani abin da za a siya a wajen sa in dai aka cire wannan zallar kira'ar to shikenan an gaba komai kuma an tashi aiki sai dai ayi addu'a a tashi ba yi da wani abin da za a dauka tare da shi a ji wajen musabaka a ita shiririta a ita fada makarantar waɗancan da makarantar waɗancan ba a shiri akwai musabakar da aka je aka kulla malami aka kulla alƙalin a bayi suka samu kwaɗo ram ya shiga bayi suka kulle shi ba abin dariya ba ne me yasa wai ya matsa musu da gyara ya sa musu danja da yawa shikenan kawai suka samu makulli suka kulle suka kulle shi duk wannan a kasar mu ake wannan abu wallahi wannan labarin ban tabbatar da shi ba ya ya taye min da hankali kwanan nan ake ban labari wai an kai mu matsayin da akwai alarmomin da in za su za za su za su musabaka wai wiwi suke sha wai tana ƙara kwakwalwa ban san wannan labarin ko da gaske bane ina addu'a Allah ya sa kai ya zama da gaske wiwi su sha wiwi wai saboda wai na sa su caji ba za su yi mantuwa ba to dina aka samu wannan ina qur'ani ya zama haka la shirye mu ka tsare mu kun ga manzo Allah ta sama da yace alqur'anu hujjatul laka wa alayka kun ga gaskiyar shi a wannan zamanin tana fitowa ko qur'ani ko ya zama hujja ga mutum ko ya zama hujja a kansa hujja gare shi amfani da shi domin me domin samun tsira a wajen Allah hujja a kansa a karanta mushi shi a ranar lahira a jefa shi wuta التاسع نترى يحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات زير كفى هجة جواند بيكيش باع في الحفظ أحدى بفضل ما معه من القرآن من القراءات saboda abin da ya ƙara shi da shi na ƙira'o'i ni da na karanta ƙur'ani da alƙira'atu saba'u zan karanta maka aya zan karanta maka aya duk in jujjuya ta yadda nake so wa ziyadatil ma'rifati bil gharaib min al qira'at sannan kuma ga dadi na sanin bakin qira'o'i qira'a da take shazza ba ba a karatun ƙur'ani da ita kuma in ka karanta ta ba za ka samu lada ba ita ce alƙiratu shazza allati law aqala da a ce ya fahimta la'alima annahu yajibu alaihi Allah ya qira'a biha to da ya gane cewa ma ya wajaba a gare shi kai ya karatu da wannan qira'ar domin qira'a ce shazza magabata ba su santa ba ba ta da isnadi ba ta inganta ba mun gane to kun ga shine shine a sheikh abin nan Khalil Sabt a kase muka kawo magana sai yake cewa li kauni halam tathbut inda ahli shani min alqurra domin wannan qira'a bata tabbata ba a wajen masana karatun alqur'ani to amma sai rika alfahari yanzu yanzu wannan aka zo kawai sai ya zo sai a ce za a kira mala alaran mawa ne sai dauko ta kira duk da mutane ba su santa ba har tafi zaka ji ana yi tafi rap rap rap rap rap ya zo da wani sabon abu duk waɗannan abubuwan ba abu ba ababan ba ababan wasa bane al'ashir hali na goma daga cikin miyagun hali na wanda ya koyi alkur'ani ba dan Allah ba dan duniya tarahu kathiral kalami bi ghairi tamyiz za a samu mutum gashi alaramma amma kathiral kalam mai yawan surutu bi ghairi tamyizin ba tare da tantancewa ba me daidai ne ba daidai ba me ya kamata in faɗi ne ba bai kamata in faɗi ba komai ya fito bakin shi sai ya faɗi kuma alaramma mahaddacin alkur'ani masanin alkur'ani amma da abin da zai fito bakinsa ya ga damar ya faɗi alhadi ashar hali na goma sha ɗaya ya'ibu kulla man lam yahfaz ka hibzihi zai rika aibanta duk mutumin da bai yi hadda irin tashi ba wa man alima annahu yahfazu ka hibzihi talaba aibahu in kuma ya gane kai irin hadda shi to talaba aibahu sai ya rika nemo aibinka sai ya nemo aibin kai ta bincike ya gano me wata matsala kake da ita domin ya faɗi don Allah wannan wannan wannan ba ciwo bane wannan mummunan ciwo mummunan ciwo الثاني عشر hali na goma sha biyu laisa lil khudu'i fi qalbihi mawdi'un kaskantar da kai bayi da bayi da mahalli a cikin zuciyarsa bayi da wuri a zuciyar shi laisa fi laisa lil khudu'i fi qalbihi mawdi'un kankantar da kai ga Allah ya nuna shi bawan Allah ne makaskanci to wannan bayi da mahalli bayi da wuri a cikin zuciyarsa Allah bai sanya ma wannan ɗabi'ar mai kyau hali a zuciyarsa ba shi dai kullum fanka ma da buro koko da buro koko da nuna isa الثالث عشر نقوم شاءك كثير الضحك za a same shi mai yawan ta dariya wal khawdi fi ma la ya'nihi da kutsawa cikin abinda in yayi ba zai ja masa wani amfani ba shine fi ma la ya'nihi abinda idan mutun yayi ba zai ja masa amfani ba shine ma la ya'nihi ai to ina karatun alqur'ani wani zubin ma sai a ce aya ai ga ga dandalin firarsa can shi alaran ma an zo neman shi gida sai a ce yana dandali kaza sai na karatun alkur'ani ana in an je wannan dandalin fa ba tilawa suke ba ba musaffa suke ba ba mudarasa suke ta qur'ani ba a'a kawai firar duniya ake yi don Allah 'yan uwa mu rika sanya waɗannan duka waɗannan siffofin da aka faɗi su zama mana ma'auni ba ana kar ba ana faɗin su bane dan wasu a'a mu ji da mu ake duk wanda ta sani ko wanda ya san yana da irin wannan halin to kokarin da ya waje bai shine yayi makansa maganin sa ya cire shi daga cikin zuciyar shi shine zai samu wancan falalar da ake magana kanta arabi'u ashar hali na goma sha hudu la yakhda'u inda istima'il qur'an baya kankantar da kansa idan wanin sa na karatun alqur'ani in yana sauraron alqur'ani fa ba ma isa ayi ba waye isa in ba shi ba waye isa ya saurara kai Allah raba mu da wannan musiba wala ya biki in ana karatun alqur'ani yana saurara ba zai yi kuka ba zuciyar shi ta kekashi wala yahzanu baya jin damuwa a cikin ransa ayat da take bayani akan damuwa to ba zai ji wannan damuwa a cikin zuciyarsa ba wala ya akhudhu nafsahu bil fikri fima yutla alayhi sannan ba zai kama kansa ya rika yin tunani a game da abin da ake karanta masa na alkur'ani ba ta ba zai ma saurara ba waye isa akwai wanda ya yi karatun alkur'ani ya ce sidais ma bai iya karatun kur'ani ba a shek abdurrahman sidais a nan zariya tamu sidais ɗin ne ka ga duk waɗannan akwai su Allah ka tsare mu الخامس عشر يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله يغضب على غيره زيرك أهشي دون سي ونأبو زعم يناري يتوى لله وينا يهشي ندن الله أما ولا يغضب على نفسه لله أما بايا هشي أجمد أبن دكان سكي أي كتاوى دن الله إن يجي وني وني ونأبو سيرك أنون هشي يا زاعي كذا يا زاعي كذا amma shi kuma yana yin abin da ya ninninka wannan na sabo ko bai taɓa fushi ya ji a ransa cewa ni ma fa mai sabo bane kuma kullun sai ya karanta Qur'ani akwai ire-iren su waɗannan ma wasu ma wasu ma karatun Qur'anin ma fa ba sa yi tun da ya hadda ya iya murya shikenan sai lokacin da za a yi musabaka in musabaka yake yi sannan zai zo shikenan ai ta kwana za a yi tanti za a yi hema a ce za a rika kwana domin ya dawo da haddashi wadda ta samu matsala ya daina karatun kwata-kwata wani wani mahaddacin alkur'ani ne ko kuma ɗalibin alkur'ani ne amma wallahi sai wata wata biyu wata uku wallahi bai karanta ƙur'ani ba Allah ya hana shi wanda ya kamata a ce makarancin alkur'ani ko duk musulmi duk ranar da ta wayi gari aka wayi gari rana ta bullo ta faɗi bai karatun alƙur'ani bai ta kuka to kun ga shine wannan as-sadis ashar la yubali min aina iktasaba min haramin aw halal la yubali baya damuwa min aina iktasab taina ya samu dukiyarsa min haramin haram ne wannan abin da ya sama au halalin ko halal kawai yaki halas yaki haram kawai wanda ya riga zuwa duk wanda ya riga zuwa shi za a cakki to kun ga duk waɗannan miyagun sufofi ne as-sabi ashar daga nan zamu tsaya qad azumati dunya fi qalbihi duniya tayi girma a cikin zuciyarsa ba abin da yake kallo in ba ita ba wala yajzahu nafsuhu inda al-wa'd wal wa'id in in fatahu minha shay'un idan wani abu na duniya ya kubuce masa bai same shi ba ya hillu lahu akhdhuhu wanda dama halas ne ya samu wannan abin hazina ala fautihi la yahillu lahu akhdhuhu kai baya halasta a gare shi ya samu wannan abin ya karba to sai bai same shi ba to hazina ala fautihi sai ya rika damuwa yana nuna bakin ciki akan rasa wannan abu haramun ne ba wannan abin a gare shi eh an shirya wata dil kamar yadda 'yan duniya suke cewa an shirya wata cuta kuma da shi aka cuta aka shirya wannan cutar sai cutar ta rushe ba a ci nasara ba ya haɗa wata yaudara sai Allah ya bayyana yaudara to hazina ala fautihi sai ta damuwa ce haba malam da yanzu na samu kuɗin na aida na sai mota ko da na canza mota dama yana da wata waɗannan wasu daga cikin siffofinsa kenan da malan zai ta lissafa mana su har guda 28 yanzu a cikin waɗannan sufofi guda 28 mun samu guda 17 kuma an ce mana lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai majalisi na 11 in Allah ya sa muna da rai a wata na gaba sai mu ci gaba mu dora daga inda muka tsaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته